إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منارانا الاثنين ashirin da uku ga watan rabi'ul awwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara na dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da tara ga watan sha daya miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara na da dubu biyu da ashirin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna addurratul mudiyya fi nazmi tauhidi rabbil bariya wanda aka fi sani da alfiyatu tauhid wallafar babban malami al'allamatul kabir muhammad ibn ali ibn adam al-ethiopi rahimahullahu ta'ala da wannan darasi shi ne darasi na goma sha takwas a cikin jiran giyar karatuka wannan littafi mai albarka wanda muna cikin alfaslu thani ashar fi bayani kawai da imani da sifati ula wato fasli na sha biyu da muke karanta ƙa'idodi da imani game da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala bayan gabatuwar ƙa'idodi na imani shi ba game da asma'ullahi alhusna wanda shi ne alfasulu alhadi ashar to sai malam ya ƙulla wannan babi na goma sha biyu da ya yi bayani akan mahanga ta salaf salafu salih da kuma waɗanda suka bi musu da kyautatawa a ɓangaren imani yadda ya kamata musulmi ya yi imani da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala domin ya kare aƙidarsa ya kuma kare tunaninsa mun tsaya a baiti na 338 da maliki cewa walaisa fil ma'quli ma yukhalifu manhaj al-isbati siwa man khalafu akan wannan baiti buka tsaya da maliki magana kan cewa a manhajin tabbatar da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala to babu wani abu a ciki wanda za a ce ya saba ma hankula hankula lafiyayyu don an tabbatar da wata sifa ba a cewa wannan tabbatarwa akwai saba ma hankalin masu hankali a ciki muddin dai hankalin nan lafiyayye ne kuma sifa ɗin ita ta tabbata sai ce sewa man khalafu amma banda waɗanda su suka saba ma wannan manhaji manhajul isbat wanda shine manhajul salafi salih Uh, wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da almajiransu da wanda suka biyo musu da kyautatawa akan shi suke uh, to darasin da ya gabata darasi na goma sha takwas a uh, lokacin da muka zo muna bayani akan sifofin Allah subhanahu wa ta'ala kan cewa kowane suna to za ka samu yana ɗauke da wata sifa ko kuma sifofi ma to akwai a kuskuren lafazi da muka yi wajen ciro sunan ciro sifa ta algina ƙarƙashin algani lokacin da muka yi shari da faɗin Allah ta'ala wa rabbukal ghafuru zurrahma ubangijinka mahalicinka mai renonka huwal shine algani shine mai cikakkiyar wadata to anan madadin in ce akan ciro algina sai ni ce akan ciro algina'u wanda algina'u kuskure ne a wannan babi domin algina'u shine abin da ya shafi waka wadda akwai kiɗa a ciki to wanda kaga bai da alaka da gina wadata saboda algina sai dai a ce a ciro alganiyu sai dai a ciro sifar algina ko algana'u ana iya cewa algana'u bi fathi alghain amma algina bi kasri alghain to wannan bai da wata ma'ana sai waka shi kuma algana'u zai iya ɗaukar wadata saboda akan ce algana'u akan abin da ka wadatu da shi eh akan wani abu da ka wadatu da shi to saboda haka alganiyu ko dai a ciro algina shine wadata ko kuma algana'u eh to wannan shine saboda masu saurare da yake kuma ana rakodin bayan na saurara sai na ji cewa ba wannan sifa ya kamata a ce an ciro ba ba a ciro algina daga alganiyu to sai baiti na gaba baiti na 339 mala ce wajibu na lada sifatihi al'ula ijra'uha 'ala allazi qad injala nan zai muna bayani akan mu musulmi menene yake wajibi gare mu game da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala tunda mun ji ƙa'idodi mun ji ƙa'idodi da malam ya kawo muna game da imani da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala to idan kana karatu kake karanta alkur'ani ko wani hadisi sai ka cimma wata sifa wadda aya ta tabbatar ko hadisi ingantacce daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to a matsayinka na musulmi menene wajibinka game da wannan sifa din to shine malam zai gaya mana wajibuna abin da yake wajibi gare mu lada sifatihil ula gun lokacin da muka ci karo da sifofin Allah mafiya daukaka a cikin littafin sa mai girma ko kuma a cikin sunnar annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to abin da yake wajibi shine ijra'uha alallazi qadin jala ijra'uha a tabbatar da sifofin nan alallazi akan abin nan da qadin jala wanda ya bayyana a fili wannan shine wajibi wato a gudanar da sifofin akan abin da yake a fili na ma'ana ba tare da an kore ma'anar ba saboda haka yadullahi fauka aidihim yadullahi fauka aidihim a nan kaga akwai sifa ta yadu sifa zatiya khabariya kuma subutiya to a nan abin da yake wajibi gare ka a matsayinka na musulmi in ka zo yadu dai bisa ga abin da yake yana bayyana shine da an ce yadu duk wani wanda ke jin larabci ya sa abin da ake nufi wata gabace daga cikin halitta gabace daga cikin halitta to tabbatar da ita bai saba ma hankali kuma bai baya tabbatar da cewa ka kamanta halittu ko ka kamanta Allah da halittu masu irin wannan gabaɗin to wannan shine ko kuma a kana karanta ar-rahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama mai cikakkiyar rahama yayi istiwa'i aka al'arshi to al-istiwa'u ma'lum to sai a tabbatar da istiwa'i din nan a gudanar da shi bisa ga abin da yake ya gudana na ma'anarsa kar a yi tawili kada ga ma'anarsa da take ita ta bayyana ta kusa a ajiye ta gehe sai a ɗauko ta nesa kamar yadda su yan miliya suke yi eh istawa sai su ce ma'ana istaula wai Allah ya mamaye al'arshi da mulkinsa da kudurarsa da ikonsa to kaga wannan tawili don ma'ana ce ta nesa bal ma wasu malamai sun ce wannan ma ta harifi ne don istawa istaula bai ɗaukan ma'ana istawa istaula shine mamaye abu ta fuskar ƙarfi ko rinjaye ko iko shi kuma istiwa shine duk sanda ya ta'addi da ala yakan bayar da ma'ana al-irtifa wal ulu ɗaukakuwar abu to haka in ka ce yadullahi sai ka ce a ai yadu din nan qudratullahi ake eh ikon Allah ko kuma nasrullahi ko quwwatullahi duk suna fassara ba to wannan haza yusamma tawilan tawili ne wannan domin me ba ita ce ma'ana wadda take bayyana ba karara to ajiye ma'ana wadda take bayyana karar a ɗauko wadda an nesa wadda an loko wannan shi ake kira tawili to abinda a wajibi gare ka kai mai karatu sai ka tabbatar da sifa ta Allah subhanahu wa ta'ala akan abin da yake ya bayyana karara wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram wajhu rabbika sai ka yi sada cewa zatin ubangijinka shi kuma Allah wajhu yace bai ce wa tabaka zatu rabbika ba cewa yi wa ya bika waje Allah ya san zata amma bai ambace shi ba saboda haka fuska ya ambata sai ka tabbatar da fuska ka ambaci ka faɗa yadda ya faɗa kuma ka yi imani a matsayinka na masani larabci cewa ka san abin da ake nufi da fuska to in sun zo su ce zaci subhanahu wa ta'ala wasu kuma sai su ce a'a jihatullahi subhanahu wa ta'ala to duk wannan ana kiransa tawili wani ma za ka ga ya kai ga matakin at-tahrif ma'ana at-tahrif shine a ɗauko ma'ana wadda ba ta da alaƙa da kalma a bata sai a ɗauko ma'anar wata kalma wadda babu ko alaƙa tsakaninsu kamar tsakanin istawa da istaula babu ma ƙarina babu ma alaƙa to yana da kyau mu kula da wannan da yawa wasu hatta daga cikin du'at masu da'awa akan sunna sun fada cikin irin wannan kuskure saboda rashin tsayawa a karanta ka'idodi da ahlus sunna wal jama'a suka yi bayani gwargwadon abin da ya bayyana a cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah da matafiya ta magabata na babin sifofin Allah shi wannan babi ba ko ina ake karatunsa ba in ma an karanta to za ka ga gurɓatacce ne an gwamaya shi da aƙaƙiduna al'ashariya irin wanda ake karantawa a ƙawa'idi irin wanda a farko-farkonsa irin wanda ake karantawa a farko-farkon su ibn ashir irin wanda ake karantawa a farkon su ibn rushd misbahu salik da makamantansu ko kuma waɗanda aka ware su kutum don wannan bayani kamar sharhu ummil barahi ko kuma jauharatu tauhidi ko kuma ida'atu dujunna to yanda littattafan guda uku duka a rubuta su ne don a yi bayanin tauhidi na asha'ira to wanda su kaɗai ya karanta bai karanta abinda malamai ahlus sunna waɗanda suka tace aƙida suka yi bayani shi bai samu ya karanta ba kaga dole a samu matsala to shi yasa in yana tafsiri sai ka je na tawi kuma galibi littattafan da ake dogara gare su na tafsiri akwai tawili a ciki kamar tafsirul jalalaini eh za ka ga duk inda sun ka zo ga wata sifa ta ubangiji tawili suke irin su diya'ut tawil na babban malami Allah mutu Sudan Abdullahi Gwanu shi ma akan wannan mazhabi yake saboda a lokacin su iya abin da sun karayo a kansa kenan iya littattafan da suka zo musu kenan to kana da buƙatar ka san tatacciyar aƙida a babin sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine ijra'uha alallazi qadin jala a tabbatar da sifofin nan kar a yi mi kenan ka a yi tawili ka a yi tahrifi ka a ce Allahu alam to ga sifa Allah ɗaya san abin da yake nufi mu wuce wai ba a fassara kafa ba a fassara hannu ba a fassara ido duk wani abu wanda ya shafi sifar ubangiji sai kaga sun ce ba a fassara to wannan ba daidai ba ne ba shi an ka wajabta maka ba abinda aka wajabta maka gudanar da ita yadda ta su sai ce milla'iƙin billahi summa ma'ulim min makutabal khitabi wasu fuhim kuma tabbatar wannan billa'iƙin billahi bisa ga yadda ya dace da ubangiji za ka tabbatar da ita gwargwaron yadda ya dace da ubangiji subhanahu wa ta'ala za ka ce allah ya ambaci hannu hannu yadda ya dace da shi allah ya ambaci fuska fuska yadda ya dace da ubangiji subhanahu wa ta'ala istiwa'i allah ya ambaci istiwa'i istiwa'in da ya dace da shi don me don a bambanta tsakanin sauran wasu, wasu halittu da suke iya ɗaukar wa'annan sifofin to sannan abinda kuma aka wajabta muna summa ma'ulim sannan a tabbatar da abin da aka sani min muqtadal khitabi daga abin da maganan nan take hukuntawa eh ma'ana in nasi ya ambaci wata siffa kamar yadda muka ba da misali to yadda ake fahimtar maganar wannan nassin yadda ake saninsa to a tabbatar da shi kar a kore tun da allah isuwa'i ya ce to ba za mu ce ba isuwa'i yake nufi ba tun da hannu ya ce ba za mu ce ba hannu yake nufi ba don in muka ce ba hannu yake nufi ba to kaga mun juye daga muqtabal khitab idan Allah ya ce yadullahi fauka aidihim to idan muka ce ba hannu Allah yake nufi ba to yanzu mun karkace daga abin da aka sani na abin da lafazin yake hukuntawa na ma'anar hannu shi nassi abin da ya faɗa yadullahi ko bali ya dahu mabasutata ne to sai ka zo ka ce ai ba hannaye ake nufi ba ba hannaye ake nufi ba sai ka kawo wani abu na daban to kaga nan ka koma ga abin da ba shine muqtabal khitab ba don khitabul aya muqtaba khitabul aya abinda ita ayin take magana a kansa shine tabbatar da wata sifa ga ubangiji shine hannu to wannan yana da matukar mahimmanci shine summa ma'ulim sannan a gudanar da sifofin nan na ubangiji akan abin da aka sani min muqtabal khitab na daga abin da maganan nassi take hukuntawa wasauqifuhum da kuma abin da ake fahimta na siyakin nassi hmm? yawwa don kowane nassi yana da siyaki ko akwai abin da aka koro don a yi bayani a kansa shi ake kira siyaki to yadda ake fahimtar siyakin nan to a tabbatar da shi akan haka nan kara zuwa ce ai ba haka ake nufi ba yau mai ku shafa an saƙin wa yi da'auna ila suju ranar da za a bayyana kwabro da suka ce yan an ka ce kwabro wasu akwai masu cewa ma ka kafirta asak lafazin sak a larabci shine kwabro to shi Allah ya ce ranar da za a bayyana to sai ka yi imani sai ka yi imani kuma ka faɗa da Allah bai so a faɗa kaga ba zai kawo sai shi faɗa abin da ya san kowa zai zai yadda da shi ko ba tare da ya ji wani ƙaiƙayi a zuciyarsa ba tun siyakin ayan nan yana tabbatar da cewa abinda za a bayyana ranar tashi alkiyama shine za a bayyana kwabro Allah subhanahu wa ta'ala zai bayyana kwabro ya kwabron yake me yake abin nan ko ya yanayin nashi yake Allah bai bayani ba an dai ce za a bayyana wanda bayyana shi to shi ne zai sa sai a kira mutane su zo su yi sujuda ga ubangiji subhanahu wa ta'ala to ana duk wanda ya kasance a duniya yana yi wa Allah sujuda yana yi wa Allah biyayya da da'a zai zo ya yi wanda kuma dama bai yi to ba zai iya ba za a bankare tsararsa ko ya so ya yi ba zai iya ba to ita ma wannan aya ta daga cikin ayatu sifat saboda an batun lafazin an saƙin da sifa ce zatiya khabariya ko surutiya daidai take da sifar yadu ko wajihu ko ainu to saboda haka a tabbatar da sifa ɗin nan gwargwadon yadda aka fahimta ga siyaƙin nasi falismu wasu in udifa lirabbi na tasat falata hifa kuma falismu shi suna wasu da sifa in udifa idan aka raba su lirabbina ga ubangijinmu duk sanda da suna da sifa aka yi idafa su aka raba su ga mahalicinmu ubangijinmu ikhtassat a tsayin sun zama keɓantattu ga Allah subhanahu wa ta'ala amma ya Allah ya itilaƙin suna ko ya itilaƙin sifa ba zai iya yiwa wasu halittu su ma a ce suna da sifa irin wannan sai dai ba dole ne ta zama irin tawa ta Ubangiji ba subhanahu wa ta'ala. Kamar sifar halitta, halittawa saukar da ruwan sama kashewa da rayuwa, akwai wacce za ka ga waɗannan Ubangiji yana raba makai ne su. Tawarar dukkanin su sifofi ne al-makhsusa al-muhtassa lirabbina subhanahu wa ta'ala. Wanda ya nuni akan cewa babu wata halitta wadda za ta yi tarayya da shi a wannan babi. fala ta hifa karka yi zalunci karka ɗauki haƙƙin Allah ka baiwa wani in kai haka ka yi zalunci abin da yake ya keɓanta ga ubangiji sai ka baiwa wani sannan ce wadda ya arrahama na alar ashistawa kaga wannan sifa ce al-muhtassa li rabbina istiwa'i alal arshi akwai wata halitta da take da wannan me yasa saboda an yi idafar ta zuwa ga ubangiji subhanahu wata yuhyi wa yumit duk wannan kaga ana isnadin shi ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to bai yiwa wani ya zo ya ce shi ma ana uhuyi wa umi eh wannan ba bai yiwa to wannan shine duk sanda kaga an jingina ma Allah suna an yi idafarsa tare da sifa da sunan da sifan duka aka raba su ga ubangiji subhanahu wa ta'ala to wannan iktassat ta keɓanta ita wannan sifa ɗin ga ubangiji falata hifa karkai zalunci asbit kama tusbitu zatan jallati an tushbiha zawati shabbih zibiti asbit ka tabbatar da sifofin Allah kama tusbitu zatan kamar yadda kake tabbatar masa zati za ka ga ash'ari mai bin aƙida ta ash'ari a babin sifofin Allah za ka ji in ka tambaye zai ce ma Allah na da zati don cikin bayanansu za ka suna alwujudu annafsiyya to san da gaji sun ce alwujudu annafsiyya abinda suke nufi azzat zatullahi al'aliyya kuma zai tabbatar da wannan amma an zo babin sifofi ya an zo babin yadu kafa eh hannu sai ya kore sai ya tawi to shi ne ya ce ai wannan ba daidai ba ne ka tabbatar da sifofi kamar yadda kake tabbatar da zati don da abu ɗaya ne duka abu ɗaya ne in ma nan don kar ka kamanta Allah da halitta shi yasa ka kore mai sifofi ko kai tawili to ai ko halittu suna da zati kenan nan ma wannan babe ka kamanta Allah da halitta mutum na da zati dabba na da zati sauran halittu duka suna da zati amma ba irin zatin Allah ba eh subhanahu wa ta'ala shi ne ce jallati wannan tiɗin an yi mata kasara ne saboda zarura asalinsa jallati ne jallati wannan zati na Allah ta ɗaukaka an tushbiha zawati a cewai ta yi kamanceceniya da sauran zatocin halittu wannan ya ya tsarkaka zata Allah baya kamanceceniya da sa'iru zawat ba wani zati da zaka ce irin zatin Allah ne to haka ma sunaye abin ɗaya ne kuma wannan kowa ya yarda da wannan kowa ya yarda da zatin Allah ba daidai yake da zatin kowa ba ba irin zatin kowa ba ne to haka su ma sifofin Allah subhanahu wa ta'ala to sai ce in ka gane wannan cewa zatin Allah subhanahu wa ta'ala baya kamanceceniya da sauran azawat shabbih zai to ka kamanta wannan biti da waccan matsala ta suna ta sifofi domin abin haka ɗaya ne idan har ka yadda da zatin Allah baya baya shabbahantuwa da sauran zawatu to haka sifofin Allah ma ba sa kamantuwa da sauran sifofi in har ka yadda da wannan kuma ka gane wannan to shabbih ai duk abu ɗaya ne zati da zati to ka kamanta tsakanin sifa da sifa tunda da zatin Allah da sauran zawat na halittu babu tashbihi babu kamanceceniya wannan mujma'un alaihi ko to irin wannan ma zaka kamanta irin wannan ma zaka faɗa biti ismul ishara ne yana komawa ga sifofi eh lillahi zatun bil haqiqati kama wasfun wa af'alun lahu falta'alama lillahi zatun Allah yana da zati bil haqiqati ko bisa ga haqiqa eh haqiqatan Allah yana da zati ko shakka babu yin shakka ma akan haka kafirci ne fita ne daga musulunci to kamar yadda yake da zati bil haqiqa shine ce kama wasfun kamar yadda Allah yana da sifa ita ma ta haƙiƙa wa fa'alun lahu kuma Allah yana da aikace aikace aikace aikace nashi kowa ya yarda da Allah yana da ayyuka daga cikin su akwai saukar da ruwan sama eh akwai bayar da arziki akwai kashewa da rayarwa to wayannan ayyuka ne na ubangiji to tun da ka yadda da Allah na da ayyuka ka yadda da Allah na da zati hakikatan to haka ma Allah yana da wasfu ma'ana yana da sifa hakikatan falta alama ka san wannan karka rarrabe karka ce a'a zata Allah gaskiya ne ayyukan ubangiji gaskiya ne za a tabbatar mai da su amma kuma sifofi dole a yi tawili karka yi wannan duk abu ɗaya ne lahu zatun haƙiƙatan walahu af'alun haƙiƙatan walahu sifatun haƙiƙatan shikenan duk wayannan wajibi ne ga musulmi shi yadda da wannan to tunda yana da sifofi ka yadda da yana da su to ashe dole ka tabbatar da su dole ka tabbatar da su wa shamilat tafwidu inda al-khalafi tafwida ma'naha wa za haifun yafi wa shamilat tafwidu tafwidi ya kunshi inda al-khalaf a wajen yan baya yan ce al-khalaf su ne waɗanda suka zo daga baya bayan as-salaf sun wuce as-salaf magabata al-khalaf yan baya to shi at-tafwid bai samu asali ba sai da as-salaf suka wuce aka samu al-khalaf al-khalaf bayan wucewa alƙurunu salasa ɗin nan almashhudu lahum bil khairiyya wa'inda manzon Allah ya ba su shaida cewa akwai alkhairi cikinsu khairun nasu karni sun mallazi na yalunahum sun mallazi na yalunahum to wa'annan da suka wuce wa'annan ƙurunu din su ake kira as-salaf duk wanda ya kasance akan aƙida ta annabi sallallahu alaihi sallama a iya wa'annan lokutan shi ake kira salaf to babu tafwidi abinda a tafwidi a jingina ma Allah sanin ma'ana eh a ce yadullahi sai a ce to ma'anar yadu mun bar ma Allah mu ba mu sani ba ko ar-rahmanu ala al-arshi istawa al-istiwa'u sai a ce to ma'ana istiwa'i ba mu sani ba mun bar ma Allah zaga da yawa wasu haka suke karantawa to wannan shi ake kira da at-tafwid shi tawili daga baya zo al-muta'akhiruna su kuma ake kiransu su kuma su suka zo da tawili a su za su tabbatar da ma'ana sai dai ba ma'anar labazin ta haƙiƙa ba wata ma'ana ta nesa za su ɗauko su ba shi su kuma alkhalaf duka ma'anonin za su jingina ma'allah su ba sa tabbatar da ma'ana to shi yasa ya ce maka wa shamilar tafwidu tafwidi ya ƙunshi inda alkhalafi agun mamaya 'yan baya waɗanda suka maye bayan salaf ya ƙunshi tafuwi da ma'ana fawwala ma Allah ma'anar sifofi za a ce sifofi da Allah yake ambata musamman a sifatu zatiya to za a fawwala ma Allah subhanahu wa ta'ala ma'anarsu sai ce to wa za haifun wannan zalunci ne yafi da yake zuwa duk wanda ka gana na irin wannan tafsiri to bala ya ce wannan haifin ai zulmun yafi ai yaji zalunci ne da yake zuwa a cikin aƙida ma'ana ba daidai ba ne ba ba daidai ba tafwidul ma'ana zulmun eh shi yasa da aka tambayi al-imam malik akan al-istiwa sai ce al-istiwa ma'lum kaga nan sai ya tabbatar da ma'ana eh sai alistiwa wa ma'alu bai ce majhulun ma me ake tafwiri sai ya ce wal kaifu majhulu amma yadda ya istiwa'in to wannan abu ne wanda ba wanda ya sani sai shi saboda haka as-salaf da ahlus sunna wal jama'a yufawwiduna al-kayfiyata wa yusbituna al-ma'ana wannan shine bambancin ahlus sunna da yan bid'a su kuma yan bid'a duka suke fawwalawa wasu daga cikin su dan wasu na tawili wasu kuma su yi tafwili wasu amma masu tawili su sun kafi yawa to su ahlus sunna suna tawili amma me suke suna tafwili me suke tafwili al-kayfiyya yufawwiduna al-kayfiyata eh da Allah ya ce yadu to za su ce siffar yadda hannun yake wannan na wurin Allah amma ma'anar shi ma'alumu mun yi imani da ita kuma za mu tabbatar da ita to shine wa shamilat tafwidu inda al-khalafi tafwidu ma'naha wa zahifun yafi saboda haka tafwidin ma'ana ya a wurin khalaf ya kunshi ma'ana bayan sun yi tafwidin kaifiya kuma suka sake yin tafwidul ma'ana sai su ce ma'anar sifar ma wai ba a sani ba to wannan zalunci ne da yake zuwa fawa min albida'i fasawabu an yufawwada alkayfu faqat duna ihan mal yace fahawa to kaga fawwala ma'ana ayi tafwidul ma'ana a ce ma'anan nan ba a santa ba ba a san ma'anar yadu ba ba a san ma'anar istuwa'i ba ba a san ma'anar ƙafa ba ba a san ma'anar ido ba da Allah ya tabbatar makansa ba a san ma'anar wajihu ba malai ce min albidai wannan yana cikin bidiyoyi ba mazhabi ne na ahlus sunna wal jama'a ba fasawab abin da yake daidai an yi fawwabal kaifu fakat abin da ake tafwidi shine kaifiya sifar yadda sifa ɗin take kaifiyatu sifa to wannan shi ahlus sunna shi as-salaf suke at-tafwid kamar yadda al-imam malik yayi ga istiwa al-istiwa ma'lumun wal kayfu majhul wal iman bihi wajibun a gani to wannan shine tsari na ahlus sunna wal jamaa sifa ko wace iri ce to to za a tabbatar da ma'anarta kuma za a yi imani da ita amma za a yi tafwidin kaifiya za a ce Allah ɗaya ya san haƙiƙanin yadda kai sifar take amma kan ma'anarta an sani don kore ma'anat kore ma'anat to wannan baya da tushe bid'a ne me yasa ya zan bid'a saboda zai bayu har a kore sifa ɗin ga Allah subhanahu wata'ala mala ya ce duna ihan kuma ba tare da wani ƙullaci a cikin zuciya ba al'ihanu a larabci shine alhikidu walgillu irin su hasada irin su keta irin su kullaci a cikin zuciya shi ake kira ihan ma'ana ka fawwada ma Allah kaifiya ba tare da a zuciyarka kana da wani kullaci a zuciyarka ba wannan tatmimul baiti ne مذهب أهل السنة الثانية لدى صفات ربنا العلية من بين أهل قبلة قل وسطوا ما فرطوا فيه ولا هم أفرطوا مذهب أهل السنة أبن أما تفير ما أبوتا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الثانية سنة ودتكي ما يحسكي ما أوككيا لدى صفات ربنا قل صفوبهم أبنجم العلية ما أوككا abinda an matafiyarsu shine za a gaya maka don ka riƙe ta duk wanda hagga baya kanta to ya fada tafarki ne yan bid'a shine yace min baini ahli qiblatin tsakanin ma'abuta alqibla masu kallon alqibla suna sallah su ne musulmi yana ishara kan su al-asha'ira su al-jahmiyya al-mu'tazila da makamantansu kul ka ce wasatu su ahli sunna suna tsakiya tsakiya suke eh to zai muna bayani ya ake suka zabo tsakiya sai ce ma farratu fihi ba su yi sakaci akan sifofin Allah ba subhanahu wata'ala ta yadda suka yi kokarin cewa Allah gaba ɗaya ma bai da sifa a jahamiya kenan ko kuma suka tabbatar da wasu suka kore wasu ko suka yi tawilin wasu ko kuma suka yi tafwili wanda duk ana kiransa da at-tafriqu sakaci to wannan matafiya ce ta al-jahmiyya wal mu'tazila wal asha'ira ko wal ash'ariyya su mufarrituna ne an gani sun yi sakaci a babin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala domin akwai waɗanda cikinsu gaba ɗaya sun ce Allah ba da sifa ba a tabbatar ma Allah sifa wasu kuma sun tabbatar da wani sashi na sifofi sun kore wasu mafiya yawa wasu kuma sun tabbatar da ‘yan kaɗan sun kore mafiya yawa kamar al'ashayar sun tabbatar da sifatul ma'ani a saba'a da asifatul ma'anawiyya su ma asaba sifofi guda goma sha hudu amma sauran sifofin sai su yi kokari su yi tawilinsu to wannan ana kiran sada at-tafrid at-tafrid saboda haka mai tawili da mai tafwidi da mai korewa shi kwata-kwata ya ce ma babu sifat to duk wannan sun yi sakaci don ana neman su su tabbatar walahum afratu kuma ba su wuce gona da iri ba ba sa cikin waɗanda suka wuce gona da iri to su waye waɗanda yake almufrituna allazina afratu fi babi sifati su ne almushabbiha masu ƙoƙarin duk wata sifa ta ubangiji sai sun kamanta ta da sifofin halitta to wannan ana kiransu da almufrituna allazina afratu su sun wuce gona da iri su sun tabbatar kuma sun yi ƙari me ƙarin da suka yi at-tashbih wa tamsil yawa in suka zo fassara yadullahi su ce hannun Allah kamar hannun kaza to wannan wuce gona da iri don kaga sun shigo da abin da babu shi yasa aka sifanta su da yan wuce gona da iri su kuma waɗancan sun ja baya sun yi sakaci suka kore su ba su ma tabbatar ba ko shigowa ma ba su yi ba to ahli sunna sai suka zo tsakiya suka zo tsakiya to bari mu je yadda aka suka zabo tsakiya asbit wala tumathilan wa nazziha wala tu'attilan ka qaumin sufaha sai ce asbit ka tabbatar da sibobin Allah wala tumathilan kakkai tamsili eh mun karanta a baya cewa at-tamsil shine kamanta abu da wani abu sawa'an bi sawa'in wannan shine at-tamsil at-tashbihu shine kamanta abu da wani sashi na wani abu waye sha ke kira da at-tashbihu kamar kamanta kafa da kafa fuska da fuska wannan ana kira ne da at-tashbihu at-tamsilu kuma a ce zaidu kamar amru ne waye sha ke kira da at-tamsil to ma'ana sifofin Allah ka tabbatar amma ka kai ne kai tamsil da min mazhabar tamsili shine mazhabar wa al-mushabbiha allazina afaratu su sun tabbatar kuma suka yi ƙari me ya ƙarin da suka yi a tamsil wa nazziha ka tsalkake zatin Allah subhanahu wa ta'ala an tamsil wala tu'attilan ka qaumin sufaha kuma kaka kore ma Allah sifa ta fuskar ko dai tawili ko ta fuskar at-tafwid ko ta fuska korewan ma gaba daya duk wannan ya san mata a tsila to shi kuma mazhaba ce tawa hmm mazhaba ce tawa al-jahmiyya wal mu'tazila wal asha'ira to shi yasa su ahli sunna su abun nan abu guda da suka rike shine al-isbatu bila tamthilin wat-tanzihu bila ta'tilin wannan shi a tsakiya din da ahli sunna suka tsaya al-isbatu bila tamthil sun tabbatar kuma ba tare da tamthili ba wat-tanzihu bila ta'tilin kuma sun tsalkake zatin Allah kan abin da bai dace da shi ba ba tare da kuma sun kore ba ba tare da sun yi tawili ba to shine ma'anar kulwasatu shine tsaka-tsakiya din da suka tsaya sai ce kullum mumathilin mu'attilun kaman ya'budu asnaman tahallat bil wahan kuma ga wata ka'ida tunda yanzu mutanen kashi biyu ne akwai mumathilun akwai mu'attilun mumathilun shine allazi afaraba wanda ya wuce gona da iri mu'attilun shi ne wanda mi allazi farraba wanda ya sakaci to kullum mumassilin duk wanda yake yana kwatanta zatin Allah ko sifar Allah da sifar halittu mu'attilun to kuma ta wani babi mu'attili ne mai korewa ne kaga anan shi mumassili ya yi muwafaka da mu'abbili bai saba masa ba a nan malamai suka ce shi dai cewa mumassili ne wannan a fili yake tunda ya yi tamsili amma ta hanyar da ya fada cikin at-ta'til shine ya kore nassoshi da suka tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala ba abin da ya kama da shi irin su laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kaga sun yi ta'dilin wannan aya don da sun yadda da sun tabbatar da wannan aya da ba su yi tamsili ba tunda laisa ka mislihi shay'un to amma sai suka kore wannan aya ba su yi aiki da ita ba to shi yasa aka kira abinda suka yi tamsili kuma ta'dili a wani babi sun yi tamsili wani babi kuma sun yi ta'adili don Allah ne wannan magana sai ce to misali shi wanga mu masayi kamar ya abudu a sunaman misalin sa kamar wanda yake bauta gumaka ne wanda ya je ya sassaka guma gunki na ice ko na dutse ko ya kera shi yana bauta masa ba su da misali domin ya abin yanzu ubangijin da yake bauta ma wanda yawa tamsili ba wa ubangiji na hakika ba ne don shi Allah ba haka yake ba Allah nan da ya kaman na hakika da ya kamanta da halittu to ba Allah ne na hakika ba to yanzu kamar yana bautar wani Allah ne subhanahu wa ta'ala domin Allah na hakika na gaskiya laisa ka mislihi shay'un shi kuma yazo ya ce a a duk abin da Allah ya faɗa ai irin na suwa ne irin na halitta da kaza da kaza da kaza ne to yanzu shi Allah ne daban ne ya samu wani ubangiji sabo sunansa abin bauta kuma wanda ya kama da halittu to kun gane ya kama da wanda ya sassaka gunki ya neme su juda yana roƙonsa mai bambancin su masu da bambanci ta hallat bilwahan wadda ta siffantu da rauni don ba wanda zai bauta ma gunki ya ce gunki yana ba shi abinci yana ba shi ruwa yana agaza masa yana tausaya masa eh ko akwai to saboda haka almumathilu ya abudu sanaman mai tamsili yana bautar mi gunki saboda yanzu ya zo da wani ubangiji wanda ba a san da shi ba kullu mu'attilin mumathilun kaman ya'budu ma'duman min ya'budu ma'duman minau hanil wasan ya'budu ma'duman minau minau hanil wasan kullu mu'attilin shi kuma duk wani wanda yake ta'atili duk wanda yake kore sifofin Allah subhanahu wa ta'ala shi ma mumassilin shi ma mumassili ne eh domin bai kore sifar Allah ba sai da ya kamanta siffan nan da siffar halittu wai jin tsoro kai ya kamanta Allah da halitta shi yasa sai ya kore siffar shi yasa ya ce ba a cewa Allah na da hannu in ka tambaye saboda ni zai ce maka saboda za a kamanta Allah da halitta to kaga nan yayi tamsili domin kwakwalwarsa da zuciyarsa ta nuna masa kamanceceniya to bayan ya kamanta kuma sai ya dawo ya kore kaga sun haɗe da abokin shi sun haɗe da abokin shi mu masu domin da ya yarda da Allah ba irin komai ba ne yana korewa? yaddarsa cewa zai iya yiwa Allah ya zamo da sifofi irin na halittu to shi yasa sai ya kore ma Allah sifadin to shi ko misalinsa kamar ya abudu ma'aduman kamar ya abudu ma'aduman mai nauhanil wasan kamar wanda yake bautar babu wanda ya kore sifofin Allah to kamar wanda ke bauta babu ne tunda ya ce shi Allahnsa da yake bauta bai da hannu bai da ƙafa bai ji bai gani bai da kudura bai da waye waye waye da sauran wannan a cikin jami'a eh a cikin jami'a suna da wannan aqidin zaka sun ce sami'un bila basarin basirun bila basarin alimun bila ilmin kadirun bila kudura hayyun bila hayatin to wannan akwai shi kenan ko kuma ya ce maka a shi Allah ne bai ƙasa bai sama bai kudu bai arewa bai dama bai hagu bai ƙarƙashi bai ida to kaga babu shi ke kaga babu yake bauta wai wannan duk kokarin wai a tsarkake Allah ne shi yasa wai la makana lau ba wa Allah makani ba a cewa yana sama ba a cewa yana ƙasa baya kudu baya arewa baya kaza baya to wannan babu yake bauta shi wannan bai ma da Allah to shi kuma babu din mai nauhanin wasan shi kuma ya yi gumaka ya yi mai bautar gunki rauni ko bai yi shi rauni ba to ya yi wannan shine mafi raunin gumaka babu eh in ana neman gumki wanda ya kowane zama gunki rauni shine babu to al-mu'attilu ya'budu adaman eh mai kore sifofin Allah subhanahu wata'ala yana bautar babu ne ita kuma babu a wannan matsayi gunki ce kuma ita ce mafi raunin gumaka wa man yukazzib bis sifati kafara kazal mushabbihu bila farkin yura to da tambaye ka menene hukunci wanda ya karyata sifofin Allah yace shi bai yarda Allah na da sifa ba to ga fata wanda zaka bayar wa may yukazzib duk wanda yake karyata bis sifati sifofin Allah kafara wanda ya kafirta dan ya karyata Allah ya karyata alqur'ani ya karyata hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da dama inda suka tabbatar da sifofin Allah ashe mu'attili kafiri ne hmm to kaga ba aqida ce mai kyau ba kazal mushabbihu haka shi ma mai tashbihi mai kwatanta sifar Allah da sifar halitta to shi ma bai lafarkin yura bai da bambanci da wancan shi ma kafiri ne da almushabbihu da almukazzibu dukkanin su kafirai ne in dai ba su da wani uzuri na shari'a sun sani cewa wannan sifa ce ta Allah suka zo suka ce ƙarya ne ba sifar Allah ba ce to wannan ya kafurta ko kuma ya sani wannan sifa ce ta Allah sai ya kabanta wannan sifa ɗin da sifar shi ko ta wata halitta shi ma ya kafirta saboda haka da almumassilu da almu'attilu duk kafirai ne duk kafirai ne da wanda ya ta'dili kaga bai yadda ba kenan da ya yadda da Allah na da yadu zai ce ba Allah bai da hannu da ya yadda da istiwa'in Allah aka al'arshi zai ce Allah bai ko ina to kaga wannan ya kare ta ne sifar Allah wanda ya karyata sifar Allah kafiri ne kuma bila farkin yura su su biyun nan ba wani bambanci da ake gani a wurin malamai dukkanin su malamai sun kafirta su la yuqbalu ta'wilu aslan mutlaqa kuma ba a karbar ta'wili eh ababin sifofin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muka bada misali in an ce yadu asalinta wata gaba ce a cikin zati wannan shine asali to amma a harshen larabci akan ce yado wani lokaci ana nufin ƙarfi akan ce yado ana nufin iko akan ce yado ana nufin dukiya to wayannan ma'anonin da ƙarfi da iko da dukiya yado na iya ɗaukar ma'anarsu amma nesa suke ma'ana da tafi zama kusa shine qit'atun jariha fizzat wani yanki ne na gaba a cikin zati to barin waga ma'ana ta kusa a je a ɗauko waɗancan na nesa shi ake kira tawili shi ake kira haza yusamma tawili to irin wannan tawili mala ya ce layu ƙubalu aslan gaba ɗaya kwata-kwata ba a karɓar shi mutulakan sarawaitawa ala kulli halin ma'ana kowace irin sifa to kakkai da kai tawilin kowane irin suna kakkai da kai tawilinsa illa iza dallar dalilin muntaka wuri guda ahli sunna sun ka halatta tawili shine in dalili ya zo ya tabbatar da ai tawili ga an samu wannan sai sai ai tawili ya samu dalili almuntaka dalili mai tsabta tsabtatacce ma'ana ana tawili ne da nas ko kuma ana tawili ne da waƙi'i tabbatacce amma haka kawai mutum ya mai da aƙida ta a babin sifofin Allah duk wata sifa wadda ta zo ya tawili ya yi tawili ba a karɓa wannan domin al'asulu al'isbat asali shine tabbatarwa shi tawili far'un ne ba tushe ba ne reshe ne ba koyaushe yake zuwa ba to sanda ya zo to sai an samu dalili tsaftatacce to sai a yi tawili in kuma babu to sai a koma gani da asali saboda haka in mutum ce maka yadullahi ikon Allah sai ka ce mai to me dalilin wannan tawili in babu dalili to a koma ga asali a koma waje a rabbuka wal malaku saffan saffa sai ce maka a waje a amuru rabbika to ina dalilin wannan tawili zai iya yiwa al'amarin ubangiji ne zai zo to amma ba shi ne ma'ana ta kusa ba da an ce ja a kaza to kwakwalwa ta san me ake nufi zuwa tafiya shine saduwa ga wani wuri ga wani mahalli to yanzu karkata daga wannan asali zuwa a koma ga wancan shi ake kira tawili to ina wani nasi inda mun samu wani hadisi da ya zo ya fassara wannan aya ya ce a'a waje a rabbuka din nan ma'anar aya din nan waje a amru rabbika to nan sai mu yi tawili saboda mun samu dalili tsabtatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine asali kuma nan za mu dakata mun gama yanzu da abin da ya shafi ƙawa'id na imani da sunayen Allah da sifofinsa yanzu abin da ya rage mana sai fa'ida da za mu samu idan mun karanta waɗannan babuka waɗanda suka shafi sifofin Allah da sunayensa abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh